Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
darasi na tara يلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تبارك وتعالى باب جامع باب جامع وأن بابي نيواندا يتتر نوعي دبن دبن نأيك سلة آه ذا مسامو نوعنا تقديم ده تأخير in kun ji na karanta hadisin da ku ba kai gare shi ba to kun fi ne saukin nemo hadisi sai ku ketare shi ku je ga na gaba saboda tartibi wanga gwalgwadon tartibin sharih ne rahimahullah an abi qatadata الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين wannan babin yana bayani ne a kan tahiyatul masjid sallatar raka'a biyu sallatar raka'a biyu ga wanda yake so ya zauna idan in zauna za ka amma in dama sallah za a zo a yi shiken da an shiga sallah za a shiga ta farilla ko ta nafila ko da raka'a alfajiri ne in su za ka yi dama sallah za ka yi kenan ba zan can zama za ka yi ba kai sai ka yi raka'a alfajiri cinka sai ka ci gaba da zamanka wannan ba matsalar komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza dakhala ahadukum almasjida idan dayan ku zai shiga masallaci idan idan ya shiga masallaci fala yajlis to gayya zauna hatta yusalli rak'atayn har sai ya sallar raka'a ya sallaci raka'a biyu wannan ya daga cikin sallolin da wasu malamai ke ganin salat zawatul asbab ko da a lokacin hani ne tunda ba a kayyade shi da wani lokaci ba banda wani lokaci kenan kana a ka yi shi a yayin da su malamai suka nuni haka wannan takaice wannan hadisin shi na karantar da sunnantakar wannan wannan sallar raka biyu balma wajabcinta tunda an hana zama sai mutum ya sallaci wannan a raka'o'in guda biyu kuma shi nuna kenan mustahabbi ne in mutum zai shiga masallaci ko da zama za a yi a tattauna to shi yau a rollar shi saboda ya shiga ya samu damar yin wannan sallar ko wannan raka'ar guda biyu عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وأن حديث ينا بيان haramcin yin magana cikin sallah in dai ba da niyyar gyaran sallah ba daga zaid ibn arqam radiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi salati mun kasance muna magana cikin sallah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu daya daga cikin mu yana ma abokin shi magana wa huwa ila janbihi yana gefen shi a cikin sallah fi salati a cikin sallah hatta nazalat hasir Allah sabkar wa qumu lillahi qanitin kana hafizu ala salawati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كين قانتين بمعنى أي صامتين فأمرنا بالسكوت أنك أمرتهم دميشرو ونهينا عن الكلام أنك هن أنك أنك هنيم دجا مجانا ينام wannan hadisin sai in hana magana cikin sallah sai in kuskure ne wannan kuma hukuncin shi daban ko kuma wanda bai sani ba shi ma yana yashe kuskure ya yi magana cikin sallah bai sani ba kamar yadda sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya to ibn al-Hakam as-Salami ko as-Sulami da yazo gari bai sani ba yi magana cikin sallah inda na dan gawo wani daga cikin ma'anar wannan hadisin a cikin hadisin Abu Hurairah na sahabin da ya tsare cikin masallaci to shi da yazo ya magana cikin sallah bai sani ba an ka ja shi a ga mai cikin hikima عن عبد الله بن عمر كن قاليسا عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وأن حديث إن عبد الله بن ابن عمر يجي تشوا حديث عبد الله بن عمر دكم أبو هريرة سكت تشوا من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا إذا اشتد الحر إذا زافي يتسننت إذا زافي يتسنني فأبردوا عن الصلاة تو كوي كشجا لصلاة كن لوكة سنين kenan abridu a shiga cikin lokacin sanyi kenan dan jinkirta ta shiga lokacin da rana zahin ta kare a yi mun yi bayanin in mutum zai shiga wuri kawa masar amsara aimana a'tama asbaha adha abara da shiga lokacin sanyi fa inna shiddatal harri domin tsananin zahir ranakin nan min faihi jahannama daga daga cikin mi lumfashin jahannama wuta an ka hura ta hayyakai sashen tana cin sashi sashen tana cin sashi tana kone jikinta ita kanta wutar sai ta kai ƙara wajen Allah cewa tana kone kanta sai Allah ya ba ta damar ta lumfasa so biyu manzo Allah ce in ku ji tsananin zahi to lumfashin wuta ne wuta ne ce ko rana wuta in kun ji tsananin sanyi ma to lumfashin wuta ne numfashin wuta ne shi yasa kenan tun da sallan da da ake yi dama dan a kauce ma wuta ne to kenan in tallon faso to a kauce ma wannan lokacin sai a jinkirta ga ai sallah har ta dan shiga cikin zayin ta ya rage shi yasa kenan sunna a sallar az-zuhr idan ana tsananin zahi kar a yi ta cikin tsananin zahin a jinkirta har lokacin da kaihin rana ya rage sai a yi sallah kenan in za a jinkirta kuma hadda kiran sallan za a jinkirta ba wai sallah kaɗai ba kenan ba a ce bar a kira sallah kuma a jira a jinkirta duka za a jinkirta su tare na'am a'a tsannin zafi an gace ashe tsannin sanyi bai ragewa wata sallah za a jinkirta ta bai ragewa asuba in ka jinkirta da lokacin da ta da shi الشاين كان جنكرتا سين أننتا كان جنكرتا سين أننتا جنان saboda addini ba kuntatawa cikin shi don gar mu samu takura da matsala Allah ya kawo mana wannan saukin na cewa mu jinkirta sallah har lokacin da muka samu da dama dama na yana iya wurin da ba fanka ko ko ga rana ake sallar ma ko sauransu idan kun ga in ta dan kare da sauƙi kuma ba a cewa a yanzu muna da fanka muna da ac a wannan sunna ce inda yanayi ya yi zahi to a ɗan shinkirta saboda in kai ga hanya cikin mota ka taho wani watakila ƙasa zai tahowa to takaice dai sunna ce wadda manzo Allah bar makanta dan samu wani ci gaba da rayuwa bai hana mu wannan kin عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه دغانس رضي الله عنه يكتوى كنا نصلي مع رسول الله من قصن تيمنا صلى ترد من الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر أسكن أنا ننزاهي فإذا لم يستطع أحدنا إذا ديمو بي سامو داما بي إيا أن يمكن جبهته يتبتر دغوشنشي min al'ardi ga ƙasa to ba sa tasaubahu sai shimfiɗa rigar shi sashen shi jikin kayan shi ɗan shimfiɗa in hannu riga babba ne ka ɗan shimfiɗa shi in rauni gare ka ɗan shimfiɗa in rigar ka idira ne ka ɗan shimfiɗa sai ka samu sauƙin yin yin sajada saman ƙasa mai zahi fa sajada alaihi sai ki sajada akan shi kenan wannan yana nuna cewa ko da an shinkirta sallar zuhur ba wai zahin kuta-kuta zai hita ba had na la'asar ana yi a rago zahir rana saboda ya rage ne rana tana zai watakila har kusan faɗin rana ba ta rasa zahi wannan nam na kuji shi na ya tambihi wanda hazi man nasa yana ƙetare man nasa ko na san da shi yana gaya muku kenan ya halatta mutum sajada kan tafi ko kan wani sauransu sai an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها والنريث أنس هنا بيان متنزي رمك صلى أن لوكتشندا ya tuna kai tsaye ya gaugauta yin ta in ya tuno yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salatan duk wanda ya manta sallah falyusalliha idza zakaraha to ya sallace ta lokacin da ya tuna idza kai tsaye da tuna je shi ko da lokacin hani ne la kaffarata laha illa zalika ba ta da kaffara sai wannan wa tala qawluhu ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanto fadar Allah da yake cewa wa aqimis salata li zikri kenan ka tsayar da sallah dan tunani da ambatuna wadda wali muslimin man nasiya salatan duk wanda mance sallah aw nama anha ko yayi kwana dauke shi bai ba fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha to kaffarata yayi ta idan ya tuna kenan wannan shine asalin lokacin sallah wadda mutun ya mance ko da lokacin hani ne zai je shi yi ta kenan wajibi ne ga wanda mance sallah ko kwana dauke shi ya ramka ta idan ya tuna sannan kuma ya gaggauta wajen ramka ta saboda lokacin da tuna in ya jinkirta to zai shiga cikin sakacin da ana iya ba shi zunubi sannan kuma kenan da kwana ɗauke mutum ko kuma mantuwa ta kwashe shi yammacin sallah bai da zunubi saboda qawluhu ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wannan kenan عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة والحديث كان كسن يام ميت حسوم أنا بيرو سكو تيونغ أن أكوني جابر رضي الله عنه والحديث yana bayanin halaccin mutum mai nafila ya ja sallah ga mai ga mai farilla kai nafila za ka yi kuma ka zalli liman ga mai farilla sabanin yadda mazhaban malikiya suka sai kanshi cewa mai nafila bai jagorancin mai farilla ga sallah to nan jabir bin abdullah radiyallahu anhu ke cewa أن معاذ بن جبل معاذ بن جبل كان يا كسنتي وما سؤال إبا حكا يكي مع يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى تريدا ماذا الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة صلى العشاء ثم يرجع إلى قومه سيكوما جدا وجم متانيشي فيصلي بهم تلك الصلاة فيشي مسوانا صلى سبودا shi cikin gidajen banu salima yake wanda kuma mun ishara can baya cewa gidajensu nesa yake kuma wannan saboda shi shi ne hisu falala shi hisu karatu kenan sai su jira sai ya zo sai su isha tare da shi shi ne muhari har ya tsananta musu sun ka sai kara sai labari zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya mishi nasiya cewa karanta sabbi da hal da da annan da da da shamsu duhaha yana ya halatta mutum mai nafila ya yi sallah ga mutum mai falilla ba wani matsala bane saboda innama ji'a lima lutamma bihi a cikin ayyuka na bayyana ake nufi a nan wurin sannan to bil aksi fa idan mai farilla jami na fila wannan ko ya mahi mahimmanci tunda ya bin babu aula idan mai nafila jami farilla to mai farilla ma yana ajin mai nafila musamman ma akwai hadisai wanda suka ishara ga wannan ma'anar yana ya halatta ko da ka sallar farilla sai ka iska nuri za a yi kai ka maimaita ta amma a matsayin mi kai wajen ka a matsayin nafila take عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في في الثوب الواحد ليس على آتقه منه شيء أبو هريرة كسوى ما الله صلى الله عليه وسلم ياتي قد ينكوي صلى في الثوب الواحد أتفد تفع ليس على آتقه منه شيء باكو مسمن كفدش كما نا إشارة كون حديث وجن حديث لجابر يم صلى في الثوب الواحد كو تصور أنا صم يصلى إن ذي صلى zai gana da Allah ya yi shiga ta kamala ya yi ado don Allah ce khudu zinatakum inda kulli masjid kenan ya kasance ibn Abbas daddare inda ya kiyamun lere ta yi cikin dare ya zaɓi kaya mafi kyau na ƙasan akwati ya sa su ya sa turare a ce ina za ka ce ai Allah ya ce khudu zinatakum inda kulli masjid ya je sallar dare daga can girmama Allah girmama mi dakunan Allah da ibada Allah za ka gana da Allah a rayuwa ta duniya yau da wani shugaba zai kira ka ka tattauna da shi ko ka ziyarce shi sai ka tattauna wani kaya da kasawa to wannan zaka je gaban Allah ne subhanahu wataala shine kenan ya kamata mutum ya sa kaya cikakku idan ka je in kana misali da za ka kaddara mutum kaya ɗaya gare me kaya ɗaya zane ɗaya gare ka baka da rida baka da riga kaka ce bari dama shi ga kugu na in je in sallah sama ba komai kake haka nan kaka ce kun to bari in yawa sama in bar kasa ba komai a'a sai sai ka gilma shi ka darmo ko da ɗaya ne kasa ɗaya ka ka ya bi ya wuce kasa ko kuma ka yi darmin da ake yi ya darmo nan ga baya sai ya koma ta wuya sai ka darmo shi nan bayan ka ka sai samu dai wani abu ya hau sama ko ka ittiba irin da an hajji ke yi ya dawafi na farko ya dai samu wani abu ya hau sama ka haɗa sai ya sauka kasa yana ga mutum ya je da riga da wando ɗai ba riga ko kuma riga ɗaya ban da ba wando kenan ya buga zanen duka ya bi har ƙasa shi ne kenan mutum gar ya yi sallah da wannan saman kafaɗa shi babu komi dan al'atik nan ne al'atik almankib kuma nan ne al'adud nan al'unuq al'unuq al'atik almankib al'adud al'adud al'ibd na'am yayi yayi yanayi alaikum insha Allah kenan mutum ya kamata ya kama ya sa kaya na kamala wurin sallah mutum yana zuwa da irin kaya matsatsu kayan gudu ko kayan kwana masallaci kaga wannan bai dace ba bai girmama wannan ibada ba bai aiki da umarnin Allah ba Allah ya maka ni'ima ya baka kaya kamalallu wadatattu ka zo da matsatsi ke tattu tsohi masallaci ka ɓoye na ƙwarai can kaga ina gode Allah Allah da ya baka ka zo gada mai shi ya gani a masallaci ya kamata mu kula da wannan in ana kula da wannan zaka masallaci ya zama yanayin shi mai kyau ne baka zo masallaci ba nan warin kaza nan warin kaza wani mai bakin mai zo ya gyara mota shi ya zo da kaya masu dauɗa ya shigo duka wannan bai dace ba kamar da zamu gani a cikin hadisin Jabir insha Allah subhanahu wataala عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان وفي رواية بنو آدم wannan hadisan guda biyu ko kuma dukkan su hadisin Jabir ne na farko manzo Allah sallallahu alaihi cewa man akala thuman wanda bice tafarnuwa aw basalan ko albasa falyatazilna to ya kaurace mana aw liyatazil masjidana ko ya kaurace ma masallacin mu waliyaq'ud fi baitihi ya zauna gida yayi sallah ba wai halal bane yayi kuskure tunda bai iya wanke shi wa utiya bi qidrin sai an ka zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da tukunya fihi khadiratun min buqul akwai kayan legim ciki kayan legim wanda ya shaye da su tahornuwa da albasa da attarugu da fabaron cikin tukunyar to lokacin manzo Allah sallallahu alaihi sune buqul ashi sa albaqlu akwai albuqul tafi kuma albukuliyat shi sa bakala inda ake sai da kayan abinci asalin ta da wurin sai da kayan miya ne alimentation da bakala kayan miya ke saidawa amma yau da gobe sai zama da cewa bakala har da wurin ake sai da kayan miya da kayan abinci duk kayan yau da gobe to asalin ta duka in ka ganin supermarket muna cewa bakala shine daga bakal ne wanga abubuwa kayan kayan miya kawai kayan legim su ne ba al-bukul kana khadirat tsanwai ko bukuliyat kin ma busashi shi ne irin su wake masara da sauransu amma khadiratun min bukul wannan su ne kayan kayan legim kayan kayan damana ko mi ko kayan mai kushe su kayan rani ko kayan lambu kayan lambu ko irin sunan shun nan dunkulalle irin kayan ke sauransu to fa waje da lahari han sai wanzu Allah ya ji wani iska ciki iskan kenan da kai alaman tahornuwa da subbas da kurras da albasa da irinsu fa sa'ala sai wanzu Allah tambaya فأخبر بما فيها من من البقول سيان كبا من زال لا بارن أبن دا أتشكي نو إنك يكن دليجم فقال سي من زال يتشي قربوها كجاتا كجاتا بمعنى كتشي كتشي كغسد تسمجنكو إلى بعض أصحابه كان معه هكا يتشي ما وصى أبو كنش لكي تاردشي فلما رآه كره أكلها شي ونن تاردشي كم كوكم شي من زال da ya ga abokin nashi da ya tura ma shi ma ya kyamace ce yau an kawo abu manzo Allah bai tabbata ka ci kenan sai kai tsoron ga azu haramun ne to manzo Allah sai ya ga mutumin ya ƙi ci sai annabi ce mishi kul fa inni unaji man la tunaji ci dan ni da kai ba ɗaya bane ina ganawa da wanda kai baka ganawa yanzu yanzu jibril yana ya sallamo mini kaga ba daɗi muna wahayi ko muna hira da shi baki na wada albasa kai kuma watakila sai lokacin sallah in yayi kaga kenan ba ɗaya muke ba kenan manzo Allah ya bayyana mishi sababin da ya saki ci kenan kai ka ci ba laihi kamar zaman shi tare da Salman ko da aka kawo musu dan annabi kici yace ja ni ban san shi ba ba mu cin shi wajen mu sai bilal ibn salman ya ne ba salman ne saifullah khalid ne ko khalid ne ya ja kan shi ta damon shi kenan kun ga ya ga musu uzurin da ya sa shi shi bai ci ba kuma kaba wanda sun ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar kafa ta jakin daji annabi bai ci ba sai sun ji tsoron ga azo annabi yare na ban hannunsu ko bai rada su ba sai ce a'a mu cikin harami mutum ya ihrami haji bai harauta kuma bai gwadi a yau harauta kuma yanka harauta dan shi bai ci sai gaya musu uzuri duk ire-iren wannan shi na nuna mi husnul mu'amalati min annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi nabi manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama man akala albasala duk wanda ci albasa aw thuma ko tafarnuwa aw alqurrata ko kuma qurrata fala yaqrabanna masjidana kare kusanto masallacin mu fa innal malaikata domin mala'iku tata'azza mimma yata'azza minhu banil insan tana cutuwa ta bangaren wari da irin abin da dan adam ke cutuwa da shi wa fi riwayatin a wata riwaya banu adama yan adam kenan na'am sunta kurrasa kaga sunta ba mu ba mu da ita nan kamar kunna albasa shike kamar lawashi take kunna albasa amma duk dai dangin su dai nan babu shi man ka ketara wasu kasashen da kai shi inda suke da kayan lambun da yawa nan babu shi inda ba wani kawo shi don niyan magani ba ko wani abu haka kenan an an an hana zuwa masallaci saurara an hana zuwa masallaci ga wanda ci albasa ko tafarnuwa ko kurasa to haka zalika ma wanda ya je aiki da bakin mai dakon dakon ya zo masallaci da wannan kayan bai halatta ba wanda sha sigari ko shisha shi ma bai halatta ba ya zo ya cika mutane da wari haka zalika mutumin da san kazami ne dauda yana ya takura ma wani dan yana ya sallah gaban wani kusan wani ya zo ya sa ciwon kai ko juwa ya kasa samun natsuwa cikin sallah to kuma ya zama ya cuta mutum kuma ya cuta mala'iku idan wannan sai mutum shike shikiyaye shi yasa kuma asalin wani ababen ma ya zama cin su ba a dafa ba makaruhi ne amma ya ka dahi an karya wannan karhin nasu na warin zai tare ta ba haramu bane ana ci tun daga shi ya ce su ci halal ne amma makaruhi ne kuma ko da mutum ya ce gashi zo ya shiga masallaci da da iskan su ya an dahi su to an karya wannan wannan abanki na'am zakin daji halal ne halal ne ana cin shi kuma cutarwa an hana a cuta ma mutum kaga kenan duk abin da zama zai cuta ma wani akwai lokacin da mutum za a yi amfani da irin wannan mayuka masu ƙarfi su ma gaskiya ba su da daɗi wani lokacin wani bai iya mu'amala da su tarzan ko tega ko rob ko bigitago ko konho sai da wani ababen wataran ya kamata in ma mutum zai amfani da su a matsayin magani to ya bari in ya gama sallar isha'i ta gida ya shafa ya da jikin shi ko bayan sallar asuba ta yadda kamin sallar azuhar dai iskanta ya heri saboda cutarwa bai dace ba in kai kana iya tahambulin shi wani bai tahambulin shi na'am na'am to yalla ba da wahi bane yalla ko da wahi ne watakila warinsu bai mutu ba da kyau tunda ce tukunya ko kidir kidir tukunya ce tana yiwa da wahi ne amma da hok kala kala ce kuma tana iya ko an dafa su ai tahurna ko an dafa ba duka warin ke hita ba to shi kuma Allah ba wai karamin ba babban warin ba ko karamin ma bai so saboda shi kuma Allah bai so abin da canza mishi iskan bakin shi shi sa lokacin da wasu suke suke fassara sababin nuzul na lima tuharrima ahallallahu laka cewa zuma ce shine da wasu mata cikin matan shi suka so su hana shi shan zuma wadda ɗaya daga cikin matan shi ke bashi sai da manzo Allah ya fito daga ɗakin ta bayan ya sha zuma sai sun ka nuna kamar suna jin wani iska iska ga bakin shi sai ce lahiya yace zuman nan ta ciyo wani icce iccen nan ko urfuj ko mi cewa kenan cikin ta akwai wani iska to manzo Allah ma sai ce to in haka ne zuman ma kuta ya barci ya bar sha dan bai son abin da canza mishi baki manzo Allah inda shiga gida ya aswaki inda hituwa ya aswaki inda shiga kwana ya aswaki inda tashi ya aswaki duk wannan bakin shi canza bai su to daga nan sai ne sai zaka Allah shi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik dan su yarda su matan naka to kenan bai dace musulmi ya bar bakin shi da wari ba duk cikin littafin fiqh aswaki babi su kutum ake mishi hadisai barkatai har rasul manzo Allah ya aswaki to a ce makarancin qur'ani yana magana wari na hitowa bakin shi qur'ani na hitowa wari na hitowa ai abun bai yi ba malaku in mutum na karatun qur'ani suna kusanto da bakunan su kamar su haɗe mishi baki saboda jin daɗin wannan karatu to ka bar bakin da wari ya kenan kaga bai dace ba hanya alqur'ani kamar ta da dafti da dauda ni a asawaki gabe di nan ka kare dan ka dan ka goge ka goge ka goge ka goge sai mi nawa kai asara kuma zai ka samu lahiya da su shinka she karhi kai a zama ana son ka cikin mutane duk wanda ke magana ana jin wari ba a son shi da qur'ani wajen kahonka kowa sani kana ana wari wari ya tsaya tare da kai sai kan mutum shi ciwo da kowa wanda Allah jarabce su su wannan ciwo ne amma daga cikin jikin mutum ko cikin cikin mutum ko bakin mutum yana magana wari na hitowa shi wannan dada bai da bai da lahi kan wannan jarabta ce akwai kalar warin bakin da shi kuma in mutum da azumi ne saboda dadewa bai ci abinci daga can cikin tumbin shi warin ke towa shi ko na wajen Allah ya yi kamshin almiski shi bai da damuwa ba da matsala wannan sai da mutum ya kokarta ya goge bakin gulgudu na'am tabbas aha magani mi gare da mutum ya haɗe mara shi cikin sallah mene matsala mai matsala ce majina ta zo ma ka sa raunin ka shahi shi na gefen kai na raunin shi in dai ba raunin shi ka shahi da shi ba ni matsala shi ya da su in ba ciwo ba ne wanda zai iya shafo wani uzuri na ɗan adam dole mutum shi haƙuri da shi ba an ce kwata-kwata ba lalle ba za ka cutar da mutum don matsala ka ba ko kuma da ganga amma wani abin mai matsala ciki mutane wasu suna damuwa don mutum na kakin shi ko wani abun shi tan shi ta shaho ina ronka in dai sallar ka ta dame ka har gaban ka babu ronka da wani dan tsani ya makan shi bai majana shi ba yana kashi yana majana yana wani mai matsala ciki in dai baka shaho mutum ba me ina ranar shi abin da ba so in ma yana baka shaho mutum baka shaho mishi ba ka yadda majana ka da rawaninka to ya za kai gaba da ka ci tuwata an hana ka jefa gaba ba wani abun nan insha Allah na'am eh ta ba da ta tsohi da ta yara duka haramun ne باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء وأن باب باب التشهد باب تهيا تهيا شيني وأن قيد الله نم تنذي ده كلمومي ماسو مهم منشي ماسو دادي تكم سلما ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sallama daga dukkan bayun Allah salihai shine ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلاتي دا أمنت أستبت أغريش يا كوي أمني التشهد تهيا كفي بين كفيه ya sanya tafiyan hannuna tsakanin tahon hannun shi biyu kama yu'allimuni surata min alqur'ani kamar yadda yake koya mini sura cikin qur'ani kenan yana nuna muhimmancin mi tahiya yanda ake koyi sura haka ake koya ta yana cewa attahiyatu lillahi gaisuwa da yabo na musamman sun tabbata ga Allah wassalawatu da salatoci wattayyibatu da duk wasu kalma masu daɗi assalamu alaika aminci tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabin wa rahmatullahi da rahama Allah wa barakatuhu da albarkokin Allah assalamu alaina mu ma aminci tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina da dukkan bayan Allah nagari tun daga mala'iku aljannu da mutane ashhadu an la ilaha illallah na shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan kuma lalle na shaida cewa muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne wa fi lafzin a wani lafazi kuma manzon Allah cewa idza qa'ada ahadukum lis-salati idan mutum ya zauna zaman sallah na biyu ko kuma na farko falyaqul sai ya ce attahiyatu lillahi wa zakarahu ila akhirih sai ya ambato wannan har zuwa ƙarshe wa fihi a cikin hadisin cewa manzo Allah cewa yi fa innakum domin ku idza fa'altum zalika idan kun yi hakan faqad sallamtum ala kulli abdin salihin to tabbas kun yi sallama akan dukkan ga duk wani bawa salihi fi samai wal ardi a sama da ƙasa wa fihi a cikin wannan hadisi yake cewa bayan mutum ya tahiya to fal yatakhayyar min al mas'alati ma sha'a sai ya diba cikin addu'o'in da yake so zaɓi wanda yake so shi sa wurin mas'ala roƙo addu'a can da farko sabai cikin sallah sai su ce assalamu ala jibril assalamu ala mika'il musa wa isa na zano suna mutane da suna mala'iku sai allah bai koya musu cewa to ku ce mi assalamu alaina wa ala ibadallahi salihina ya zama kowa ya shiga ciki kenan a nan yana nuna muna lafazin tahiya da kuma fa'idar da ke cikin wannan kalmomi masu kima masu wanda su ne suka fi abin nan falala wannan tahiya kun san sigogi daban-daban ne amma siga mafi ƙarhi mafi falala wadda ta zo a cikin riwayo ingantattu babu kamar wannan hadisin wannan siga ta hadisin ibn mas'ud amma siffofin ba guda ba ne kenan wagga ita da ta tattaro su baki ɗaya mun gane ko tirmidhi rahimahullah ke cewa wannan tahiyar yawancin malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai sun fi aiki da ita albazzar yake cewa hadisin da inganci na tahiya hadisin ibn mas'ud don wajen sahabi wajen ɗarika ashirin da wani abu gare hanyar da ta isnadi wajen ashirin da wani abu gare shi da arwato wannan tahiyya kenan babu wata tahiyar tahiyar inganci a isnadi a hadisi kenan sai mutum ya kiyaye amma kuma mi ba saɓani sauran tahiyoyin su ma sun inganta amma canza shi da falala wata in kai wannan watan kai wannan saboda mi canza da kake zai sa ka zan ki halarto abin da kake faɗi in mutum ya rike kalma ɗaya yana ta yi sai ya zama ya saba da ta in ma shi na yi wata bai nuna cewa mi bai nuna cewa bai gane cewa ta ya shi ke yi kuma a lokacin sahabbai suna da rai sahabbai suka ce da muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu lokacin da manzon Allah shi na tsakaninmu bai rasu ba amma da ya rasu sai mun kazanka cewa assalamu assalamu alayka suke cewa harko sai suka da suna cewa assalamu ala nabiyyi idan sunna ce yanzu malmake mu ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu tunda yanzu bai tsakanin mu ya rasu sai mu ce assalamu ala nabiyyi wannan sunna ce ta ta sahabbai kuma sun fahimci wannan a cikin karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu wajen ليتخيل من المسألة ما شاء لكو أدو إلي سنكزو لأنه من صلي لقامي لقا دجال لبتين الدنيا للاهرة كو بتين المتوى لرأيوة لكما أدو إلي وندى أبو بكر الصديق النبي كو يمشي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأنا شيني ورن الدعاء نبي أسكن سلة بسم الله addu'a wadda mutum zai sa bukatar shi cikin sallah in ma ka yi cikin sajada da manzo Allah sallallahu alaihi cewa amma sajada a yawaita yin addu'a ciki saboda mi ya fi cancanta da dacewa da karba muku cikin sajada kenan nan kuma nan bayan ta haya kamin ka sallame manzo Allah ce mutum ya zabi addu'a cikin wa'anda sun ka zo a sunna ya zaɓi mai kyau wanda yake so shi ya hiso ya sa kenan nan ne wurin sallah amma bayan sallah mai daga sallah ba addu'o'i ake yi ake yi azkaru ake yi du'a'u ibada ake yi du'a'u ibada shine wannan tasbihin da takbir da tahlil da ayatul kursi da sauransu kuma za mu gan su nan yan sabanin masu dole sai an tsaya bayan sallama daga daga sallah ayi addu'a ga walidan walidanmu wannan kuskure ne ta bangarori da yawa abu dai na farko bai zo ba alhamdulillah bai zo ba a sunna saurara bai zo ba a sunna wannan ababen da ake yi saboda ko shawara za ka ɗauka Allah ce wa yi fa'iza ƙadaita musalata mai Allah ce fadkurullah iyaman wa ƙu'udan wa ala junubikum shikin ka ga musalla udkurullah ka mace Allah ko nan zaune da kai ko ka taika hanya kai ta rage gare ka nan ba shawara ba ce to cikin sallah fa manzala ce musa addu'a na to gashi kuma ga abin da ka rawaito wanda an karawaito manzo Allah shine ga sunan tasbihi tahlili takbiri اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ات الكرسي يا سلام sannan kuma a hankalce sallah ganawa ne ake yi da Allah ganawa ne ake da Allah to kai ka sa bukatar ka tun kana ganawa da Allah ko ka sallame ka kare sannan za ka kawo bukatar cikin ganawar da Allah mana ko a hankalci an ka ce zai ka ziyarci shugaban ƙasa za ka da kana da ganawa da shi ta musamman kai a matsayinka na wakilin jama'a sai ka je kun gana kun gama gana komai da kuma an kakaye to shikin to shi to shikin to shikin ka hito ka zo kofar gidan ko kofar ɗaki sai ka ce to bari in bijiro da bukatoci na a can waje yaya a haikimce ma a hankalce bai ba idan ka sanya bukatocinka can ciki wajen gana da Allah subhanahu wataala kuma su ne wasu Allah ya faɗi sannan sai hujjar cewa ai Allah ya ce fa idza faragta fansab wala rabbika farghab faragta fansab wala rabbika farghab ba matsala aya ce ta inganta aya dama duk ingantattu ne to sahabi da annabi da sahabbai sun yaki da ita dole ka ce eh to sun yi wanga salati goma sha ɗaya da addu'a ga walidanmu ba su yi ba to saboda haka kai ma ka yi aiki da su yana sun ke aiki da wannan ayoyin kuma nan da aka ce ya za faragta kai kadai faragta fansab ya rabbika fargab duka damirin na mutum nawa ne guda kenan kowa shi kanshi daban daban in ma addu'a za a yi ai kowa ta shi kanshi Allah yana cewa fa idza faragtum fansabu ila rabbikum farghabu yana cewa bai ce ba kenan duka ba wani jam'i na addu'a taro ayi kaza koyo karanto kaza karanto kaza ibn mas'ud ya zama sallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai tarro ana kewaye ana zaune wasu mutane suna da zaune ɗaya na tsakiya sai kai kawo kambara ɗari kai kawo tasbihi ɗari kai kawo kaza yana ba sai ce kai me kuke yin me ne kuke sun ka ce a ai wallahi abu abdurrahman alheri muke so yace ya mutun nawa ke son alheri bai same shi ba mutun nawa ni ya shi ta kware ce amma aikin shi ba mutun nawa yace to da ku ji ce musu kam min muridin lil khairi lam yusibu yace shin ku ko yin sahabba annabi ilimi ne ko dai kun buɗo hanyar ɓata nan cikin su babu sahabi ko ɗaya cikin su kawai idan zakalkale ya ce to in dai kun ce sai kun kirga duk abin da ku ba Allah to kamata abin da ka ɗauka ga Allah ma kirga shi tun da yanzu kai tasbihi dubu za kai wanga kabbara ɗari zai kaza ɗari kun kirga su dole to ko abin da za ka ɗauka ga Allah ma kirga ni shaida nawa kai kirga ta wanda ka amsa ga Allah loma nawa ka samu kirga su ruwa kwada nawa kai kirga kenan yadda ka ɗauka bada da lissahi to amso da lissahi abinda ba a ce ka lissaha ba bar shi sake ya ta yi sake Allah ya ce musu ku kiyaye dai abinda kuke amsa in dan wanda kuke ma Allah ne bai ba abinda za ku asara shi dan ahsahu Allah wa nasuhu ba abinda za Allah zai abinda abinda zai bace wajen Allah naka saboda kenan abinda addai an gama sallah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum shikin shine addai wannan wannan ake karshen sallah ake wannan bai tabbata ba kuma bai dace ba ma ha ake ganin cewa wanda bai yi shi ba ya yi sabo ya yi banna ya ki addu'a ya ki waye sai kuma ana kawo abin da bai da alaka da wannan wurin an gama sallah an ce ayi li ilafi ga walidanmu walidanmu me suke da li'ilafi me suke da li'ilafi walidai ina ran walidi da li'ilafi yanzu ya mutu ka ce mashi li'ilafi quraish dan sabon quraishawa yau sabon ina shi ina quraisha balle sabon su saboda haka kenan qur'ani albarka ce lada garai amma nan wurin ba wajen shi bane ba dubar ka ce a qur'ani ai lada ne wannan tunanin ka bayyana wurin ka dauke shari'a ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u duni awliya na'am a wannan kuma mun ba su muke ba ba su muke ba ba su muke wannan Allah na'am wannan ba a zama da su wannan ce bai zama yake alisi to baka zama tashi ta riga na da Hausa da komi kana kai kanka babi ne عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت كعب بن لقيت كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ɗaya daga cikin tabi'ai abdurrahman ibn abi laila ya haɗu da da ka'ab ibn ibn ibn ibn ujra shine yake ce mishi ala uhdi laka hadiya kaga wannan sahabin zai ma shi wannan tabi'i hadiya kyauta dan sahabbai mafificin abin da suke kyautar shi shine ilimi da kayan fa'ida da abin addini shine ke ce mai kana so in maka kyauta ta musamman shine ce yace mi yace annabi sallallahu alaihi wasallama kharaja alaina inna annabiyya sallallahu alaihi wasallama kharaja alaina wataran annabi sallallahu alaihi wasallama ya hito wajen fa qulna sai mun ga ce ya rasulullahi ya manzon Allah kada alimna kaifa nusallimu alaika mun san kaka muke ma sallama fa kaifa nusalli alayka to in za mu yi salati gare ka kaka za mu yi dan su sun san cewa Allah ya ce inna Allah malaikatahu malaikatahu yusalluna ala nabiyyi an umarci mutane sahabbai da cewa mi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ta sallama sun sani to to salatin kaka ne a matsayin su na larabawa yan asali quraishawa wa'anda su aka sabkan mu alqur'ani sun san yaren da ake yi amma suka ce manzo Allah ba mu san kaka za mu masalati ba kuma ɗaliban annabi ne suka ce ai ɗalibai ne ba su ilimi ɗaliban wa ne ɗaliban annabi ne ɗaliban annabi ne ba muridan wani shehu ba ne ɗaliban annabi ne sai suka ce ba sanya za su mai salati ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koya musu ya ce min qulu ku ce ga salati ga kaifiya na Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yabi annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kuma da iyalan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar da kai salati ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da iyalan Ibrahim innaka Hamidum Majid kai abun yabo ne kuma abun girmamawa wa barik ala Muhammad kai albarka ga Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma iyalan Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar da kai albarka ga Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma iyalan annabi Ibrahim innaka Hamidum Majid kai abun yabo ne kuma abun girmamawa ne wannan shine salatin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya ma sahabbai daga cikin malamai wasu na ganin wajibi ne cikin sallah sai an yi kuma wannan mazhab ta da ƙarfi a cikin mazhab ta Imam Ahmad da Shafi'i salati wajibi ne cikin sallah a zaman farko na tsakiya ta hiya da na ƙarshe duk a sa salati ciki na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da muhimmanci sosai su ana su mazhaba wanda ya ba salatin da gangan sallar shi ba ta yi ba kuma wannan kauli mai kyau ne mai ƙarfi ne dan sai mutum ya faɗi wannan sallar wannan salatin don yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ke wajibi ne mutum ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama musamman ma a ta ta karshe amma kuta tsakiya ma mutum shi kuta tsakiya ma mutum shi shi wannan haƙƙi ne na annabi akan mu kuma in kai ribar ka ce dan Allah zai ma salati goma sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu mun lura cewa salati wanga annabi ne ya koya mawa ya koya masa habban shi sannan kuma daga cikin abin da ya daga daraja annabi Musa sallallahu alaihi wasallama yana yawan salatin da ake mai kare adadin yawan musulmi duniya kuma kowa salati yake mishi ko da yaushe ko da yaushe musamman wunin juma'a da daren juma'a manzala ce mai yawata salati gare shi saboda salatin da ake mai tana zuwa gare shi kuma kai in kai Allah ya ma goma in kai goma Allah shi ma ɗari kenan ka yawaita yi alkhairi ne gare ka na'am na'am eh tana zuwa yanzu yanzu ta zo ta bayan tahiya ce cewa in sanya cikin sallah ta na'am ban ji ba yayi amma abin da harko ka fara yabon Allah yabo ka karanta fatiha misali yabo ne mai ƙarfi sai ka salati annabi sai ka nemi gafara kai kanka kana da zunubai ai dan su yayi maka shamaki ka nemi gafara sai ka addu'a shine عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعين يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه هنا حديث كان شيما بيان الدعاء باين تهيا الدعاء باين تهيا abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa mi Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsayi da kai min azabil qabri daga azabar kabari azabar kabari gaskiya ce mun ga hadisi ibn Abbas wa min azabin nari da kuma daga azabar wuta wa min fitnatil mahya da fitinar rayuwa fitinar rayuwa imma fitine ka ka bace ka amma shi manzo Allah bai zai samu wannan ba sai dai koya mana yake amma yana fassara mana ma'anar fitinar rayuwa mutum ya bi kuɗi ya lalace ya bi sha'awar mata ya lalace ya bi shubha ta bid'a ya lalace duk fitinar rayuwa ce da mutum da kware ne shi lalace ya ga abun abun banza na birge shi to fitina ta same ta rayuwa ya lalace kenan wal mamati da kuma fitina ta mutuwa sai mutum ya zo mutuwa sai shi ridda ko kuma sai ya zo cikin kabari a tambaye shi ka ba da amsa duk fitinar mutuwa ce to mutum na dama neman tsari daga wa'annan wa min fitnatil masih dajjal da fitina kuma dajjal dajjal wanga dujal wanga ta ku dajjal to dajjal ɗaya daga cikin ɗiyan adam ne kangararren bawa ne kafiri ne shi zai zo ƙarshen duniya shine fitina shi kuma babu wani annabin da ya gabata face ya ce mutanen shi Allah ya tsare ku daga fitan dajjal ku yi hankali daga fitan dajjal tun daga annabawan da suka wuce kowane annabi ya tsoratar da shi ne fitan dajjal dan fitan dajjal mummunar fitina ce mai matsala ce dan duk fitina in mutum ya mutu ai ya tsira ta dajjal ko mutum ya mutu ya bar shi ba yana tadda shi cikin kabari ya barda shi dajjal shi yasa kenan kullum mutum shi ne matsayi daga fitan dajjal wa fi lafdhin li muslim idza tashahhada ahadukum ya ce dajjal makareci mai mugun ƙarya don shi cewa shi shi Allah ne kaga kenan ba wanda ka ƙare shi shi ce shi Allah ne kuma ya maka wani abu na na sihiri sai ya ce bari ka gani ayi ruwa sai ruwa su zubo kaga ga ruwan sa zuba ya ce kai ƙasa hiddo haki sai ta hiddo haki ya ce mana cikin kabari taso ya ce jira kai baka da Allah bane ni ta hau mutai ina kadan kabarin babanka ka ce gashi sai ya buga sai babanka shi taso da yan sandar shi da komai yana tahiya sai ya ce kuma kwanta kuma ya kuma mutu kaga da mutum bai bai nemi tsari daga Allah daga wajen Allah sai mi sai ya bace amma mumini shi yana ganin shi sai shiga rubuta kafir akwai kafin da fa'un da ra'un da gare shi yana ganin sai shi karanta shi sai shi karanta shi yanzu wani sai ce ya za a yi ko da ba mumini bane kai ga abu rubuce kuma ka bi shi ka bace wani haka yace yana mamaki yanzu masu sayan sigari an rubuta sigari tana cutar da ka kuma ya bada kuɗi ya sauya sha ko ba kanin menene rashin shari'a ya gani gashi an rubuta da larabci da ingilishi da faransai ya ga taba tana cutar da tana sa kansar tana mi tana mi sai ma wani kwalin ma sai an rubuta cewa tana kashe kaza cikin kaza cikin kasa ko cikin duniya amma ya sai ya kunna wata kuma shi ko ba haka yawa ba sai sun ce ba inna ma nahnu fitnatun kuma a bisa a bace to duk lamarin kashi to kenan kaga kake mamaki mutum ya ga an sa kafiri kuma ya bi shi bi shi saboda haka mutum shi ke alaikum salam na'am hey da ya dace ta insha Allah Allah zai tsare shi tare da kuma wanga addu'in da kuma kusancin fitina duk wanda ke biyan kiɗa da waka inda jalla zo sai ya bi shi di yawancin mabiyan shi da mata da yara duk mabiya kiɗa da waka ba su ka da ya zo ta ya zai da ya zo kawai ta yaɗe zai kawai taro za a biya ta fitan fitan da jalla ya wace Allah ya tsare mu daga fitan shi kuma shi anan da ran shi anan yana nan tamim ya gano shi kuma san sahabi tanimu tanimu addari ko ibn aus addari ya gane shi tun kama shi musulunta wata ya gane shi kuma ya zai gama annabi kuma annabi ya gama sahabbai haka ne yana nan da ran shi yana nan kato da cikin sarka yana nan kenan a wani hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan tashahhada ahadukum idan ɗayanku ya wannan isa da kashe shi annabi isa ko ba beluddin ba idan ta shahada ahadukum idan ɗayanku zai ya yi tahiya falyasta'iz billahi min arba'in ya nemi tsanin Allah ya nemi tsanin tsari ga Allah daga abu hudu ya kulu sai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama thumma dhakara nahwahu sai ya faɗi sauran addu'in kenan wannan addu'ar mutum shi kiyaye da ita ya kula da ita wannan kenan in ka jance almasihu kawai an kyale wa ake nufi wannan isa ake nufi so shi almasihu isa shi kuma ga almasihu shi ko sai an gaba da dajjal dan shi ya ce mishi masihu dajjal masihu ne saboda sai ya yawo duniya ga ko ina sai ya zo cikin kwana 40 kawai sai ya game ko ina makka da madina kada bai bai shiga makka da madina akwai mala'iku suna nan bakin kowa bai shiga to amma duk ko ina sai ya je تتاكا كوئنا تو مسيح لأنه يمسح الأرض كلها بأخمسه أنا تمشي مسيح المسيح عيسى شيكما وتقيل أنت دم بيد كورهن قهوة نقصة أخمس قهوة شي من كتا تكون كودي وانا أو تندم سنة سبب نبينا سامة مسيح مسيح شي دجال شي إذا شو لا لا تتين مسيح العين العين اليمنى إذا شن ندامة يا لا لا يا لا كما يندك السن إن بين دير ربي هكذا إجي شتي تابلو تلالتي to shi ne masihu dajjal shi kuma isa almasihu isa ibn maryam miki an na'am eh so da ba karshen sallah ko karshe ba ai so da عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم عبد الله بن عمرو بن العاص يكتوى دق أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال دند عبد الله بن عمرو ده شي عمرو بن العاص كين أبو بكر دك صحابيني شي سنتي رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ من الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء كيامن وتأدعى ودع أدعو به في صلاتي إن يأدعى إن يتسكن صلاة تسكن صلاة كاجا ما سفكه inda ake sa addu'a ina cikin sallah ba bayan karewa bayan karewa qala sai manzo Allah koya mishi cewa mi qul kace Allahumma ya Allah inni lalle ni zalamtu nafsi zulman kafiran na zalamce kai na zalunci mai yawa kama Abubakar kace zalunci kanshi da yawa na'am wannan daga cikin karyawa dan shi Allah in ka yarda da zunubinka to ka bi mataki babba na ayahi maka shi sa sayyidul istighfar ma sayyidul istighfar ma ما تسكنش اللهم أنت ربي لا لا لا أنت خلقتني وأنا, وأنا على أهلك أها أها أعوذ بك من شر ما صنعت قال شيء من سوى أبو ولك بذنبي لا يدني ذنبيني كاغني شي سا كو الدؤر النبي أيوب ظنوني أبد يسا من ظل شكر باتي فرق أنت مي أه سبحانك إني كنت من الظالمين كرشنت ني ني ني الظالمين كيرجع amma ka kangare kana ganin a kai waliyi ne kai na kwarai ne kai ustai kai kaza ne ka ga wannan matsala gare shi dan wajen Allah yana kallon zunubai ko kuma lada sabani da muke kallon su in ka kallon ga zunubi kato ne ka tsorata to wurin Allah sai zama dan karami ne sai shi yayi ka kalle cewa ba koyi bane a wajen Allah ya yi girma shi yasa in ka kai kai kuskure kaka kalle dan karamin kuskure kalle wa ka saba ma kalle Allah Allah to shi to in kan kai aikin lada sai kana ganin a'a ai ba wani abu ne kai to ina da mabarta ne to wurin Allah sai shi girma amma kana ganin a'a mu mun yi a ina lahi nayi kaza nayi kaza to wurin Allah sai ya ga ba komai bane ba kenan sabanin da zamu kalle shi mutum in ya race mai zunubi ne to matakin na gafartawa ne kuma zulmun nafsi nan ga ya danganta ba zulmul ghairi bane ko zulmul al-zulmul akbar kan shi ne zalunta kenan wata kila mai bai tashi irin kwazon da ya dace shi ba da in ka taimake kanka kai ba ta wahala wurin ibada taimakonta ne kai in ka biye mata ita tana son kasala sai ka biye mata kai kai kai kasala to ka zalunce ta nan za ka ta mahallaka ne ku huta ku huce tare ku sha azaba tare shi ne matsala to duka dai wannan i'tirafi da zulubi zalamta nafsi zulman kaseeran wala yaghfiru adh-dhunuba illa anta ka tabbatar ma Allah shi ke gafarta zunubai cewa shi ɗai ke gafar ba mai gafarta zunubai sai shi faghfir li Allah gafarta mini maghfiratan min indaka wata gafarta musamman daga wurinka warhamni Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara kuma kai ne mai rahama kenan kun ga wannan addu'a mai kyau wanda ya fara da isti'tirafi mutum ya yarda da zunubi ya tabbatar da tauhidi cewa ba mai yahewa sai shi Allah shi kadai addu'a ce mai kyau mustahabbi ne mutum ya kiyaye ta idan kiyanta kenan ko da ba ga addu'a ba yawanci addu'in kana in kana yi ya kamata ka fara da mi da itirafi da yarda da zunubi kenan ka san kai mai lahi ne sannan kuma mu san yanda abubakar siddiq yake so alkhairi kai yake nema Allah subhanahu wataala shi gafarta mishi zunuban shi da sauransu عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي wannan hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa ya kare ku akwai sauran take cewa ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wata sallah ba ba'da an nazalat alaihi bayan wannan surar ta sabko idza jaa nasrullahi al-fath illa yaqulu fiha face ya faɗi cikin wannan sura subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah rabbana ya ubangijin mu wa bihamdika kuma tare da gode maka allahumma ghafirli to Allah gafarta mini wa fi lafzin an musallafazi kuma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah salati da amince tabbata gare shi ya kasance yuksiru an yaqula yana yawan fada fi ruku'ihi wa sujudihi a cikin ruku'in shi sajada shi yana cewa mi subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah rabbana bihamdika allahumma ghafirli ya kai ubangijin mu tare da gode maka Allah gafarta mini wannan sura ta suratul nasr ta sabko ne karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin tafsirin ta Umar ibn Khattab lokacin da sahabbai ko su daga cikin fadawan shi suka ce ya yake sako musu ibn Abbas yaro karami cikin su sai gwada shi yana so ya gwada musu muhimmancin ibn Abbas sai tambaye su su ku malamai ko fassara min idza ja'a nasrullahi al-fath ko sai ce ai Allah ya ce idza ja'a nasrul fath idan nasr taimakon Allah ya zo na fathu makka wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi nas afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a afwajan to ka sabbih kai tasbihi bihamdi rabbika ta da gode ubangijin ka wastaghfiruka muka shiga mushi gafara kowa fassara haka sai ce kai ibn Abbas me kake gani ga ga suwa kin ibn Abbas ya ce ai sanarwar rasuwa ce Allah ce ga manzon shi sai Umar ya ce lalle ni ma haka na fahimta kenan shi yasa dama duk ibada in an gama kaga idan an gama hajji ana istighfari ana kuma ambaton Allah da zikiri da sauransu idan an gama sallah kuma mi ana mi ana istighfari to duk ƙarshen ibada ana mi istighfari to da manzo Allah da ya zo duniya ga ya zo kawo wahayi ne ibada ce zo to ya gama to shi tunda ko an samu nasrullah kuma an samu fatahu makka an kare to fastaghfir ko fasabbih hamda rabbika wastaghfiruh shi sa ko da ya ji wannan shi manzo Allah sai ci gaba da duk in sallar da zai duk sallar da zai sai ya faɗa wannan addu'a kin subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli a cikin sajada da cikin ruku'i a wata da sai Aisha ta ce take cewa ya ta'awwalu alqur'ana yana aiki da umarnin qur'ani dan saboda alqur'ani sai umarce shi ta aikata dama at-ta'wil in umarnin ka an kai tawilin shi aikata wannan abu in labari aka bada tawilin shi faro wannan abu to shine ya ta'awwal alqur'ana shine aiki da alqur'ani kina wannan surar ta sabku a lokacin shine manzo Allah ke aiki da ita kenan ya ka mustahabbi ne wannan addu'ar mu ma ba zan kiyin shi a cikin ruku'i da kuma sajada subhanaka allahumma wa hamdaka ami subhanaka allahumma wa hamdaka rabbana bihamdika allahumma ighfir subhanaka allahumma rabbana hamdaka allahumma ighfir li mustahabbi ne mutum zan kiyanta kuma yawancin ibadu in mutum ya kare ya yi istighfari shi sa ko zama an kai an gama kafatul muslim ya cikinta istighfari ne in sallah ne kuma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga duka wannan istighfari ne tun da akwai tawassali cikin ta mutum ya yabi Allah ya ya yabi Allah da cewa Allah ya tsarkaka sai wannan ki باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وأن حديث الوتر آه وتري صلى الدرجة سنة وتري ركع شاعرين ذاك وتري ركع ترني وتري دا من ساعة من دا وتري عدد الني وتري أكو داي بير بقوي ترى شاعرين دو وتري to shine abdullahi ibn umar ke cewa wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hudu ba akan minbari alal minbar cewa mi ma tara fi salatil layl ba ya kace gani ga sallar dare kidan tambaya ne yayi ya ake yin ta sai qala sai manzo Allah ke ce mishi masna masna masna kadai an kace ma'anar shi biyu biyu ko masna kadai an kace kidan kai raka'a biyu ka sallame kai raka'a biyu ka sallame haka kammala to da an ce masana kaɗai ma'anar shi isnin isnin to gina an ce masana masana an tabbatar ne an akkada ne masana masana kenan so biyu dai so biyu so biyu biyu fa idza khashi ahadukum as-subha idan ɗayan ku yayi tsoron hitowa al-fijr yayi tsoron wayewar sahiya yana tallar dare tun ta dare ce to autara fa autarat fa autarat fa autarat lahu salla wahidatan sai shi salla daya yarka daya fa'autarat lahu ma salla sai ta zama witiri ga sauran abin da yi tunda in yayi biyu yayi biyu yayi biyu in sa uku yayi ayin ba witiri bane yanzu ko in yayi dai sai ta zama mi cikon witiri duka sauran adadin ya zama witiri in yayi biyu biyu biyu sai hudu ya takwas da ya dai sun zama duka witiri kenan shikenan ta cika in yayi tsoro na fitar bullo in yayi so biyar haka shine kenan wa annahu kana yaqulu kuma manzo Allah ya kasance yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witra ku sanya sallar ku ta ƙarshe a cikin dare wutiri ne kenan in ka ga alfijir zai bullo dan ka tsaya ga biyu biyun har alfijir zai bullo baka yi ba to sai ka yi wutiri dan ta zama ita ce ta ƙarshe a sallah saboda wannan hadisin wasu malamai suke cewa kenan sallar dare ba ta da adadi ƙayyadadde ba ta da adadi ƙayyadadde saboda zalla ce biyu biyu biyu biyu in ka yi tsoron haito alfijiri ka cika daɗe kenan in baka yi tsoron haito shi ba kakka cika ka ta yi wasu ka ce haka nan kuma za mu an rawaito ai wutar ya yi sha uku kenan ba dalili ba ne wasu suka ce wannan hadisin da dai sauran dalilai masu bayyana masu ishara ga ƙari cewa ya halatta mutum ya ƙara kan adadi goma sha ɗaya wasu kuma malamai suka ce a ai bai halatta ba a ƙara kan sha ɗaya saboda aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance bai karawa akan raka'a goma sha ɗaya ko cikin azumi ko wajen azumi saboda haka kakka wuce sha ɗaya kuma da manzo Allah ya ce sallar ta falala mai dogon tsayawa ba wai yawan duki ake so ba karatu ake so shi sa manzo Allah ta dare ɗaya raka'a guda yi abin ko kuma a ce da aya guda yi karatu ita mai mata ta mai mata kenan ko kai ma baka karatu da yawa malmakin kai ta yawan duki to ita mai mata karatun naka ba ba lahi bane ba to haka zalika a ce lalle haka ne yin dogon sallah mai dogon tsayawa ta falala to amma kuma wanga dalili wanga hadisin da wasu suna nuna cewa lalle ba kaidadde ba ce da adadi wanda yake mahsur sai dai mutum sai kiyaye gyarawa da kyautata sallar shi cikin dare ba yawan duki ake so a ce kace ka duki dari ba dai abin da ake so a yi sallah mai kyau mai kamar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta kusanto saboda manzo Allah ya kasance yana karanta har cikin raka'a guda bakara da nisa'i da al'imran duka raka a ɗai idan kaga ba yawan duki ake so ba sallar zan mai kyau ce haka ake so in mutum ya wannan ƙwarar shi bakin gwalgwado ya yi in kuma ya zama wataƙila su samu damar ya ƙara saboda daren ya mai yawa to wannan kuma wallahu alam zai iya ƙarawa a inda mutum alamai su ce ganin zai iya ƙarawa saboda musharradin rawaito aiki na manzo Allah bai nuna cewa dole ne a aiki ai koyi da wannan an kayyade musamman ya samu cikin magana a wanda ya yi nuni da alamun sabanin wannan kin wallahu alam عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر عائشة رضي الله عنها تكي a cikin kowane dare min kullin laili a cikin kowane dare kad autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzalla ya wuturi ma'ana dare dukan shi shi ta fassara nan min awwalil laili tun farko manzalla ya taba yin wuturi akwai da manzalla ya sallar shi da dare ya kare farkon dare wa wasatihi tsakiyar dare wata manzalla ya tashi ya wuturin shi ya kare wa akhirihi karshen dare manzalla ya yi amma fantaha witru ila sahar amma inda wuturin shi karewa ko kuma karshen lamarin shi ya kasance yana yi lokacin sahar ne lokacin sahar jijjihi kamin bullowar mi alfijir lokacin ne karshen wutiri kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shike kuma lokacin ya falala lokacin ya falala in mutum sun zai tashi da dare kamin fito alfijir ya sallar wutiri yafi in ya san bai ya tashi ko yana tsammani ya kasa tashi to shi ta kamin ya kwanta kamar yadda manzo Allah ya ma Abu Hurairah wasiya saboda shi lokacin sahar Allah subhanahu wataala ya sauko a sama ta duniya a wagga ta dai ya tambaya wa ke bukata a bashi ina mai neman gafara a gafarta mishi kaga kenan lokacin Allah ya zo ƙasa ya zo sama ta ɗaya afwan sai mu tashi ka tarbi wannan alherin da wannan bonus ta Allah subhanahu ta'ala ka yi sallah a lokacin ka samu falala ta Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya halatta mutum shi sallar daren shi a farkon dare ko ƙarshe ko mi ko kuma ko kuma tsakiya amma inda ya falala ƙarshen dare wannan kenan dama wasu ma sun ce hamma garba sai dai mi sallar isha'i wannan kaga ba wani sabani an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl 13 rak'a yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi sallar dare raka'a goma sha uku yana wutiri da raka'a biyar yana wuti kenan in yayi yana iya yayi sha uku ko in yayi misali in biyu biyu kai kai biyu biyu biyu biyu nawa kenan takwas so hudu ne sai kai biyar sha uku kenan ko kai hudu manzo Allah a watarwa ta rawato cewa yana yin hudu yayi hudu sai shi kuma uku tace amma masu kyau suke yi masu tsawo kuma la tasalni an husnihinna wa tulihinna kenan dogaye masu kyau take yake to nan kuma kenan yana yin wutarin haka raka'a nawa raka'a abin nan sha uku kuma Aisha ta rawaito sallar dare daban-daban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran ta rawaito bakwai wata ran tara goma sha ɗaya sha uku duk ta rawaito haka nan tana cewa yana sallar dare raka'a goma sha uku yutur min zalika bi khamsin sai shi hudu biyar tare ba zama ko dai ba zama ba tahiya gaba dai sai ta ta karshe la yajlisu fi shay'in bai zamna sam illa fi akhiriha kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'a wannan kin an rawaito wutiri wanda manzo Allah ke yi hakkaloli wajen shidda yana raka ɗaya rak duk daren yana raka uku daban-daban in ya biyu sai shi ɗai wadda yawanci mu ake yi ana cewa shafa'i da wutiri to duka wutirin ne sannan kuma yana raka a biyar amma bai zamna kwata-kwata sai ya zo da wutiri sai ya zo ga ta ƙarshe sai shi zamna sannan shi na yin bakwai kenan mutum na ya sallar raka a bakwai wannan in yi bakwai ta takwas in yi tahiya sannan sai bai sallamewa sai shi ta tara sai shi wannan kin kenan ana yin bakwai ana yin tara ta taran bai zama wadda yake raka tara bai zaunawa sai ya yi dukkan takwas tare sai ya tahiya sai tashi cika ya ɗaya kuma wuturi kuma ga raka a goma goma sha ɗaya na'am goma sha ɗaya ko ka yi biyu biyu biyu ka cika da ɗai ko ka yi hudu hudu biyar na'am na'am ban ji ba masallaci ta haifalala ta haifalala masallaci manzala masallaci shi ke yi amma ya bari masallaci saboda tsoron gar a fallanta ma al'ummar shi kuma shi shi na tausaya ma al'ummar shi saboda ka barin ta masallaci lokacin kan sallah yayi ba ko ko ishara ba na'am eh a hudu ba ba mu gaishe baya ba ga wanga ga da yawa ke da kai ga istisqa'i ga ga wannan ga kuma da yawa da yawa ke da kai ana ya tambayar limai na samun membari kuma shi ma shi ne ana maka magana kamar da me wallahu a'lam